أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki da kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta ta rawatul janna lidira ta ulumul kitabi was sunna a wannan maraice na lahadi inda muke talatin ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyu miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin sahih al-bukhari muna cikin za mu tashi littafin kitabul wudu wato kitab na hudu daga cikin jerin littafan da imam al-bukhari ya kawo a cikin wannan littafi wato bayan ya kare shimfiɗar littafin sa da bayani akan kitabu bad'il wahyi ya bishe shi da kitabul iman bayan kitabul iman kuma ya biyar da kitabul ilm to yanzu za mu shiga kitab na hudu shine kitabul wudu wato bayani game da abin da ya shafi alwala kamar yadda an kasari dama wato harkar addini haka take za a faro daga ahammu fal aham to ahammu shine tauhidi shine hasa ya so malitan zara abin da ya shafi tauhidi gyaran imani da hadisan da ke bayani akan imani da tauhidi bayan ya kare wannan shimfidar sai ya shigo game da abin da ya shahi ilimi wanda zai zama gaba ɗai ya shahi ilimin tauhidin fiqhun da sauransu san da zai fara shimfida abin da ya shahi fiqhu na fahimta addini wanda kuma cikin addini bayan imani babu wani rukuni wanda ya kirman rukunin sallah to shi yasa ya shiga bayani abin game da abin da ya shahi sallah kuma cikin sallah ita ma sallar ba za ta ingantu ba ta kyautatu sai da tsarki wannan shi yasa ya fara da kitabul wudu akwai wasu nuskoki da ke sa kitabun fahara maimakon kitabul wudu wanda shi tahara yanka ce tahara ya gami gaba ɗaya alwudu da tayammum al-ghusl duk ya gami barki daya amma cewa kitabul wudu din to ya ainihin kebo ne ga abin da ya shahi alwallah da haka wannan alwudu din ya game dukkanin abin da ya shafi sarki alwudu an tsago shi ne daga alwaba'a wanda an ma'ana haske ana cewa rajulun wadi'un ma'ana mai kyawun fuska mai haske shi ne akwara da badi na farko ce babu ma ja a fil wudu'i badi wanda ya zo yana bayani game da abin da ya shahi alwallah wadda ibada ce wadda ake gabatar suwa kahin Ayi sallah wa ƙaunin lahi ta'ala kuma babin yana ɗauke da zancen Allah maɗaukacin sarki wa iza kuntum ila salati fasilu wujuhakum kamar yadda al-Imam al-Bukhari al'adanta kowane babi yakan fara shi da abin da ya shahi wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani wadda za ta zama hujja da dalili daga cikin alƙur'ani kafin ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babin shi ma ya fara shi da ayar alƙur'ani wadda tana ɗauke da abubuwan da affarilla waɗanda an wajibai a cikin alwallah shi ne faɗar Allah maɗaukakin sarki idan kuntum ila salati idan kun kai niyyar tashi zuwa ga sallah to anan wasu malamai suka yi istinbadin cewa niyya farilla ce tunda an ce idan kuntum ila salati idan kun ka tashi zuwa ga sallah da haka duk za a yi sallar nan to sai an yi niyyar alwallah kahin a fara alwallah kuma wasu malamai suka sai akan cewa ko kana da alwallah zahirin aya yana nuna ko kana da alwallah idan za ka yi sallah tunda an ce idza qumtum ila salati to amma dai wasu malamai sun yi nuna akwai takhsisi cewa idan dai ba ka da alwallah saboda wasu hadisai waɗanda sun kai takhsisin wannan aya masu nuna cewa idan baka da tahara idan baka da alwallah to sannan ne za ka sake alwallah To idan kuka yi niyyar sallah fasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku. Wannan ya nuna wankin fuska farilla ne a cikin farillolin alwala wa aydiyakum sannan kuma ku wanke hannayenku ilal marafiki zuwa ga gwiwoyin hannuwa zuwa gwiwa hannu shine mirfaki jalharatan kenan wato wajibi ne bayan wanke fuska to a wanke hannuwa zuwa ga gwiwa hannu shi ma yana cikin farillolin alwala shine farilla ta biyu ko kuma ta uku in muka kawo da niyya wanda hudi ru'usikum sannan Allah madaukakin sarki yace kuma ku shafa kawunan to cewa bi ru'usikum ya nuna shafa kai gaba ɗaya wanda shi Imam Malik yace akan ta cewa wajibi ne a shahe kai gaba ɗaya amma in ka shahi sulusin kai ko sulusai ne na kai to shafar yayi amma wasu malamai na mazhabobi sun dai akan cewa ko sashen kai ɗaya ka shafa to shi kenan shafa yayi wa arjulakum sannan ku wanke hannayen kafafuran kaga wa arjulakum an karanta da nasa fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum da kafafuwan su ma ku wanke su duk da akwai ayar da akwai qira'ar da ta tsaro da jarra wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wannan shi yasa wasu mazhabobi duk da dai ba tabbatattu sun sai akan cewa wazon a shafi kafafuwa amma dai duk jumhuru sun sai akan wanke kafafuwa wajibi ne wajen halatta in ba kaɗan daga cikin wasu ba waɗanda kuma ba a itibari da mazhabobinsu sun sai akan cewa wato ana iya shafa to ku sha ko ku wanke kafafuwan ku irin ka'abaini zuwa ga irin sabu waɗannan ƙasa guda biyu da suka tsawo a gehen ƙafafuwa. Wannan aya ta yi mana bayani game da abin da ya shafi farillolin alwala. Cewa na ɗaya niyya, wanke fuska, wanke hannuwa, shafar kai, wanke ƙafafuwa. Waɗannan su ne farilloli guda biyar na alwala. Sai dai wasu wanki yana shigowa, cewa wankewa yana shigowa da cuɗanyawa. Shi yasa ake ce addalku, shi ma cuɗanyawa shi na cikin faridolin alwala sannan alfawun wanda zai cike farilla bakwai cewa ma'ana ka yi lokaci guda kai ya zama kaya alwala ka fara wanke wasu gabbai sai ka dakanta sai sauran waɗanda ka wanke sun bushe sannan ka ci gaba to wannan alwala wata yin tabbata wata inganta ba shi ne ma'ana alfawun yin alwala nan take قال أبو عبد الله أبو عبد الله وطع الإمام البخاري شيء أبو عبد الله الإمام البخاري يبشي وبين النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا أن فرض الوضوء شوى أجن أفر الله الولاء معنى إن ذاك وانك قطع مرة مرة شوئي شوئي دام النبي صلى الله عليه وسلم شيء أكسو كما القرآن شيء كي بيان أجن القرآن ينمع لذلك وانك لن أنك شيء أوانك فسكا هو أوانك هنوا هو أوانك أفاهو to annabi a aikace ya fassara wannan ayar ya yi alwala marratan marratan cewa da kayi wankin nan na farko shi a farilla in dai ya gani dama shi ya ƙaira ya zama wankin nan da kayi na fuska ya gani ko'ina to wannan ka ɗauki farallin na alwala da haka ko nan ka tsaya sai ka tsaye wajen wata gaba ta biyu ba dole sai kayi na biyu ba na biyu da na uku sunna ne amma na farkon nan in kai shi ya gani to shi afarilla wata wadda a aidan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala kuma marratayn so biyu mana wanki biyu ya wanke hannuwa so biyu ya wanke fuska so biyu ya wanke kafafu so biyu ko so uku wa salata yayi wanki so uku uku amma dai wanki na farkon nan shi an na farilla wanki na biyu da na uku na sunna ne amma idan na farko ya gani amma idan wanki na farko bai gani ba to dole na ka ƙara har sai ya gani walan yazid ala salati amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara bisa ga wanki na farko ba dan haka bai halarta kai ma bai da kyau bid'a ce ka ƙara bisa ga wanki na uku a kai wanki na ɗaya na biyu na uku na ƙarshe kenan shi na ce wa kariha ahalu da ilimi malamai ma'abuta ilimi sun karhanta al'israfa waiwayewa fihi wato wajen yawaita wanki ka wuce wanki uku ka kai na hudu ko na biyar matsawar ba wankin da ka yi bai game ba ne ka baro ta lum'a ne idan ya zan ka baro ta lum'a ne to wannan kan wajibi ne ka wanke don lum'a ta hita shi na ce wa an yi jaruzu fi'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam malamai ma'abuta ilimi sun nuna karhanci na ƙetare aikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake koyar da alwala ya yi so ɗaya ya yi wanki biyu ya yi wanki uku amma bai taɓa wuce uku ba don haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ƙetare wanki uku in ka ƙetare shi kayi bid'a wato guluwun na wa israfu kuma risala ya kawo cewa guluwun zurfafawa ne da kuma baibayewa da wuce wuce don haka bai halarta باب لا تقبل صلاة بغير بغير طهور با أكربر صلى با تارد تركيبا معنى صلى با تهنجنتا إذن با كرا الولا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه حقيقة شي همام سمع أبا هريرة ياجي أبا هريرة يقول شنا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر رحمة إرادة أمين الله ثبت أجريس ياجي لا تقبل صلاة من أحدث با أكربت صلى وند أدى حدثي معنى وند الولا دي تكري ياي الولا أما في الولا تكري to ba za a karbi sallah dai ba hatta ya tawadda har sai ya saki alwala da haka idan mutum yi alwala ya zo zai yi sallah sai wani abu daga cikin abubuwan da ke kare alwala sawa'un rihi ne ko bauli ko ga'idi ko makamantansu kamar shafa ya kare mai alwala to ba zai yi sallah ba sai ya yi wata alwala قال رجل من حضر موته sai wani mutum daga cikin mutanen hadura mauta wani gari ne a ƙasar yaman sai ya ce ma abu huraira mal hadasu ya aba huraira me kake nufi da hadasi da kace ba a karɓar sallan man a hadasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai abu huraira ya ce qala usa'un wato rihi aw duratun ko kuma rihi shakkun lirawi rawi yayi shakkun da ni da wani lafazi abu huraira ya amfani fusa'un ya ce ya an ce fusa'un swaciya wato rihin da ba a ji iska ne ba ko kuma zurafun shine iska wanda ana iya jin sautin ma'ana dai in mutum ya yi rihi alwallarsa ta kai da haka ba za a karbi sallah sai ba sai ya sake wata alwalla babu fadlil wudu'i والغر المحجلون من آثار الوضوء بادي ما بياني أكن قال لا الولا أنكم بادي ينا بياني أكن الغر المحجلون سوى أكي شما الغر المحجلون يعني الغر ما سفر غوش المحجلون كما ما سفر دع ما سفر فرن قفافوا أصلا التحجيل أنا ساموني دواكي دوكي wanda asabarin goshi shi ake ce a farro ya zama kila bakin doki ne ko ja amma yana da wani fari a goshinsa tsakiyar goshinsa yanzu yana da fari to sai a ce mai doki a farro in gode ya samu sai a ce mata garra'u to jam'i shine gurru sannan almuhajjaluna shi kuma at-tahjilu ganda shine ya zama kafafuwansa guda hudu duka suna da fari shi dokin baki ne amma kawagonsa da ƙasa kusa ga kogoto to shina da wani fari rakin fari ga dukkanin kafafuwa to sai a ce wannan dokin mai dandare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata al'ummarsa da waɗannan masu horin goshi masu ganda saboda al'ummarsa suna alwalla suna wanke fuska suna wanke hannuwa da kafafuwa tura alkiyoma za su taho suna da farin goshi suna da farfarin hannuwa da farfarin kafa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta su da doki mai farin goshi mai farfarin kafa shi na ce min asarin wudu saboda kuhan alwala wato alamomin alwala حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمل قال نعيم يتشي رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد نعيم يتشي ناهو بس قفن مسلاتي كم بس وجه مسلاتي تعرض أبو هريرة فتوضع سيء الولا كم بس وجه مسلاتي فقال سي أبو هريرة يتشي إني سمعت النبي حقيقة نينا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنا شيئا inna ummati haƙiƙa al'ummata yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina haƙiƙa al'ummata ana kiran su gurran masu farin goshi muhajjalina masu danda masu farfarin kafafu min asarin wudu'i saboda kuhan alwalla da aka gare su wato alama ta alwalla da suke yi faman istata'a minkum an yuqila ghurratahu saboda haka mu wanda ya samu iko daga cikin ku na ya tsawaita farin goshi ne to fal ya fa'al shi aikata wannan hadisi yana nuna muhimmancin alwala da kuma falalanta yana nuna cewa muhimmancin alwala bayan hasken da take sa ma kullun duniya da kuma gobe lahira in ka so za ka bambanta da sauran waɗanda ba su alwala saboda za a ga farin goshi za a ga farfarin kafafu a gare ka باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن بابي wanda ke magana akan cewa la yatawadda wato mutum bashi alwalla hatta yastaqina sai ya tabbatar da rashin tsarki sai ya tabbatar da cewa lalle bai da alwallan nan sannan shi alwalla ma'ana sai ya tabbatar da alwallan tashi ta kai حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنكر أودك عن منسى أنه حقيقة شيء أن من الناس شكا إلى رسول أن أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجر الشيء في الصلاة وتأنكر أودك عن من عباد بن تميم annahu cewa abinda ash-sha'ani shakar rajulun ladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati akwai wani mutum da ake suranta masa cewa yana jin wani abu a cikin sallah dai to sai kai koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kai ƙara cewa ya rasulullahi in na kasance idan ina sallah sai in kama jin kamar wani abu ya hito min kamar dai alwallata ta kare kawai ba ta kare ba yana dai shakku to shine ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa la yan fa'il wato kashi bar sallah sai kashi juya aw la yan sarif ko kuma kashi sallah bi sallah sai kashi juyo shi ce bar shi tashi canza alwala hatta yasma'a sautan aw yajida riha kashi kare sallah sai sai in ya ji sautin rihi cewa lalle alwala sai ta kare aw ya ji da rihan ko kuma ya ji wari na cewa lalle ya ji warin rihi kenan a wallahi ta kare ma'ana kada ya yarda ya kare sallah sai ba shi da tabbaci wannan hadisi malamai sun gini ka'idar al-yaqinu la yuzalu bi shakki in kana da yaqini akan abu to kakka gusar da wannan yaqinin naka da shakku kana da tabbacin kayan alwallah ka so ka fara sallah to in ka kama shakkunshin wai alwallah za ka ko bata kare ba to sai ka samu tabbaci saboda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shedan na ke tahowa sai ya sa ma wani mutum wani shakku ko ya sa mai wani gashi a cikin duburarsa sai ya ji kamar yayi rihi alhali da rihi na yi ba to don haka annabi ya ce kashi juya sai ya samu tabbacin alwallah ta kare wani tabbaci zai samu shine ya ji cewa ga wani iska nan ya hito ya ji sauti ne ko kuma ya ji wari to sannan zaɓa sai shi da shi amma matsawar bai samu tabbaci ba to kada shi kare sallah ne wannan hadisi malamai sun gina matsaloli da yawa a kansa akan cewa duk abin da kake da tabbaci a kansa to ka bar tabbacin nan naka ka tafi wajen shakku sai ka samu yaƙini akan abin nan sannan ka kabar wato ka koma waje ne ka bar shakku amma kakka yarda shakku shi jaka alhali kana da yaƙini babu takhfifi fil wudu'i babin sassaftawa wajen alwala ma'ana sassaftawa ka yi wanki guda guda ko juju maimakon cikawa kai uku shine at-takhfif حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ياتي اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نام يا إخوانا حتى نفخ حتى يدعي من شاهد ثم صلى صلى ينتشي صلى bayan ya yi kwanan nan har da nishadi. Wa ruba ma kala zai yawa shi Sufiyanu a sauri ko Sufiyanu ibn Uyayna shike cewa izu qaja'a hatta na faha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta har sai da yayi nishadi. ثم قام سنن يتاش فصلى يصلى ثم حدثنا به سفيان سنن سفيان يقام حديث يتي مرة بعد مرة واتن شوقي باين شوقي عن أمر عن قريب عن ابن عباس wannan hadisin dai ne duk guda wanda ya karɓo shi daga amrin daga quraibu daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qala abdullahi bin abbas yace bittu inda halati maimunata na kwana wajen ƙaunar innata maimuna saboda ita maimunatu ƙaunar lubabatu ce lubabatul kubra ita ce mahaifiyar abdullahi ibn abbas mata annin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine al-abbas wan ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ita ce yayar lubabatu sura ƙaunar watan mahaifiyar Khalid ibn Walid dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zumunci da su Abdullah ibn Abbas ta wannan bangare daga dan annin sani sannan ya auro kauna innasa to shine Abdullah ibn Abbas yana karami kusan dan shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyu sai tuho wajen kauna inna sai mai muna ya kwana lailatan wani dare kuma daren kamar yadda muka karanta hadisin da ya gabata cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwana inda wannan matar tashi maimuna kuma kamar yadda muka gabata ita wannan maimuna ita ce mata ta ƙarshe watan daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ya boro guda tara kusan zamu ce ita ce amarya ita ce ta ƙarshe to yace fa qama an-nabiyyu da ya kwana inda matar annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi min al-layl cikin dare falamma kana fi ba'd al-layl lokacin da wato ya kasance a cikin ba'alin dare can cikin dare qama an-nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi fa tawadda'a min shannin mu'allaq sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala daga wata salka معلق ود الراتعي وضوءا خفيفا شيء محل الشاهد نقول له بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقال ولا وضوءا خفيفا وضوء الولا من صوتي وسوم صار خفيفا إلا سوى مرة مرتين كو مرتين مرتين يخففه عمر وضوء عمر ينا ainihin khaffafa shi ya ce wannan alwallah khafifun ne ma'ana shaf-shaf ya yi shi wa yi kallinuhu yana karanta shi wa kama yi salli bayan ya yi alwallah sai ya tashi yana sallah abdullahi bin abbas ya ce fata wadda a tuni ma sai ni alwallah na hawannin mata wadda a kwatankwacin irin alwallah da yi sun waje su sai ni taho faƙuntu an ya zari sai ni tsayo hagu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rubba ma ƙala sufiyanu an shimali maimakon an ya tsari to da ya tsaro da shimala don ma'ana su guda gehen hagu fa hawwala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juyo da ni fa ja'ala ni sai ya sanya ni an yamini daga gehen dama ne sun masalla sa'annan ya sallaci ma sha Allah abinda ya sallata abinda Allah ya so ya sallata sun madfaja sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta fanama ya yi kwana hatta na faha sai da ya yi hansari sun ma'ata hulmunadi sannan mai kira ya zo masa fa'aza na hudu salati ya sarshe shi da cewa lokacin sallar asuba ya yi faƙama ma'ahu ila salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tare da wato ladan ya tafi masallaci fasalla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa lam yatawadda bai saki alwala ba tare da yayi kwana har da hansari wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace qulna li amr sai muka ce ma amr inna nasan yaquluna ai mutane suna cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanamu aynuhu wa la yanamu qalbu karshe yasa yayi kwana har da hansari amma ya tashi ba da alwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idanu ne sai karun cewa sulhi sai kwana amma wala yana mun kalbu zuciya sai ba ta kwana da haka ya san duk abin da ke faruwa qala amr amr yace sami'tu ubayd ibn umayr naji ubayd dan umayr yaqulu shina cewa ru'yal anbiya wahyu mahulkin annabawa wahayi ne dan shi saboda su dukkanin annaba gaba ɗaya haka suke idanun zai fi kwana amma zuciya halki da wannan shi ya samu halkinsu wahayi ne sun makara sai karanta dalilin cewa mahalkin annabawa wahayi ne da ya ce inni a rafil manami anni asbah cewa na yi gani na yi mahalki a cikin bacci cewa ga ni nan ina yankanka kuma yadda muka karanta kissar wato sirna ibrahim alaihi salam tare da ɗansa annabi isma'il wannan hadisi yana koyar da mu a tafifu filonu wato akwai halalcin sassantawa wajen alwallah mana a yi shi marratan marratar ko marratain marratain sannan hadisin yana koyar da mu wato ainihin halalcin ƙaramin yaro ya kwana wajen muharramayyansa kamar yadda kuma hadisin da ke karantar da mu inda mamun ke tsayawa wajen limaninsa in suna so biyu ya tsaya wajen hagu annabi ya jawo shamil sai gehen dama kaga akwai koyarwa a ciki sannan akwai halarcin limanci a sallar nafila sannan akwai mustahabbancin cewa da an haɗa ma liman cewa laren ya zo ya haɗa mai cewa lokacin sallah yayi to ya fita tare da shi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tare da سرنا بالله باب إسباغ الوضوء بابي ما مغنى أكن تكع الوالله هذا وانا بابي دموها تاري يلا مغنى أكن تستبتع وعقوي هالنشي sannan kuma wannan babu shi kuma shina nuna isbarin wudu'i a tsaya a cika alwallah ya zama ba a bar lum'a ba wa qala ibn umar abdullahi dan umar sai ya fassara muna abin da ake cewa isbagul wudu'i yace isbagul wudu'i al-inqab watan cika alwala shine farancewa ya zama an wanke gabbai sun mankutar ka'abar lum'a حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه حقيقة ياجيش يقول شنا شوا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة منذ الله صلى الله عليه وسلم ya dawo daga arafa ma'ana afaba shine da ba ya dawo daga arafa hatta idza kana bish'ib har sai da ya kasance a wani wuri da ake ce ma ash-shi'b asalin ash-shi'b shine wani rafi to amma wannan ash-shi'b wani sanannen wuri ne da ake kira ash-shi'b shahararre ne ga masu hajji yace to nazala da an ka kawo nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka fabala sai ya kama ruwa ya yi tsarki bayan ya yi tsarki sun matawarsa sannan ya yi alwallah irin wata alwallah ta sallah ya ce wa lam yusbighil wudu'a sai zan bai cika alwallah ba alwallah kawai ya yi ta ne saboda tsarki kawai ba don shi wata sallah da ita ba فقلت in ji Usama ɗan Zaidu sai ni ce ya Rasulallahi as-salata lokacin sallah fa yayi ya Rasulallahi in ji usama dan zaidu faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu amamaka sallah na gabanka ba nan za mu sallah ba sai can gaba ga shi lokacin sallah yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba nan za mu sallah ba sai can gaba fara kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau adin hawa lokacin kuma sallar magariba ta wuce da ya kai muzdalifa sai da ya kai muzdalifa lokacin hajji ya hajjatul wada'ina nazala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka fa sawarta kuma ya koma yin wata alwala bayan wacce kaga yana da wata alwala ya koma yin wata fa asbagha alwudu'a kaga ni mahallin shahidi kenan wanda imam al-bukhari ya kulla wazi akai ne isbaghul wudu yace fa asbagha alwudu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika alwala ma'ana ya wanke gabbai ne salasan salasan ثم أقيمت الصلاة فأنا أنك تأيد صلى فصلى المغرب sai ya yi sallar magariba nan jami'i an kai bayan al-maghrib wal isha dama muzdalifa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma dukkanin mazahib sun yi ijma'i akan cewa da an zo ga hajji ranar arba to za a yi jami'i tsakanin magariba da isha sunna ce to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallar magariba bayan ya yi sallar magariba ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله sannan kowane mutum ya durƙusar da raƙuminsa a masaukinsa bayan an ƙara sallan magariba an ɗan samu ɗan tazara sun wace mata da isha'u sannan an kaɗa da sallar isha'i ta salla ya yi sallar isha'i wato wannan yana nuna sunnancin haɗe magariba da isha'i a musdalifa kamar yadda yake sunna ne a haɗe azhur da la'asar a arfa to haka kuma sunna ne a haɗe magariba da isha'i a wannan rana Kina cikin jam'in salloli waɗanda an kai ittifaqi a kansa sun walam yusalli bainahuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar nafila tsakanin magariba da isha'i ba wannan shi yasa malamai suka ce za a yi nafila tsakanin magariba da isha'i musamman mazhabin malikiya idan za a yi jami'i tsakanin magariba da isha'i to ba a so a yi nafila kawai a yi a haɗe waɗannan sallolin guda biyu ana ƙare magariba sai a yi kira da a yi kira a yi kama kuma a tsaka sallah amma akwai malaman da sun ce ai kafin a ƙare kiran nan da ikamar nan ka samu wata damar yin wata ibada sai kai na ilfilinka to amma dai kaga sunna ta tabbata walan yusalli bai na uwa wannan da shi imamu na malik ya yi aiki babu ghasl alwajh bil yadayn min gharfatin wahidatin babi mai magana akan wanke fuska wato da hannuwa ka san hannuwa ka wanke fuska min gharfatin wahidatin daga kan wata حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلم سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن هلال ابن هلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن قولك عبد الله بن عباس أنه حقيقة شيء عبد الله بن عباس توسع أياي الولد فغسل وجهه سيئا جهد ثم أخذ غرفة من ماء سيئ كوفتا غدا تروا فقد مضى بها يذكر قرب إليه لإتا واستنشق الشاكا ثم أخذ غرفة كأن يطيب كوفتا غدا من ماء تروا فجعل بها هكذا سيئ هكذا كذا معنى سيئ روا غون جهنم سيئ زبون غون جهنم شنا مصر أضافة أضافها سيئ زبر غون نيب إلهي إلهي وقال أنه نيب له فرسل فيه ما وجهه sai ya sa hannuwan guda biyu sai ya wanke hannuwan da kaga rafin wanke ne ya dai ya sa wato hannuwa ne guda biyu don wanke fuska ta shi ne rafin ya dai ne rafin wanke bil ya dai ne kaga sai da fiye ma wannan sai ya sa hannuwan sun lafi guda biyu duka don wanke fuska ta da kan wata guda ثم أخذ غرفة sannan ya ɗebo kan wata min ma'in ta ruwa فغسل بها يده اليمنى يول بحنون سهدام دولنا كوفتا ثم أخذ غرفة مما إنسان لنكوم إيبوتا كوفتا تروا فغسل بها يده اليسرى يول بحنون سنهب بها يده ثم مسح برأسه سنه الشاهكا ثم أخذ غرفة مما إنسان إيبوتا كوفتا تروا فرش على رجله اليمنى سيئيئي معناه الزبامة كما استفدامة حتى غسلها سيئ وانتها ثم أخذ غرفتها أخرى فليستير وتكوتا كذبا فغسل بها رجله يوم كفا سيدا ونن كمتا نكرشي يعني اليسرى تهضر ثم قال سمع عبد الله بن عباس يبكي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وحكى نبقى منظر الله صلى الله عليه وسلم شناية الولاء wannan shi ne sifar alwallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin alwalla marratan marratan dama marratan marratan in shi afarilla amma in bai gani ba to wajibi na sai na biyu in bai gani ba shi ma wajibi na sai na uku amma dai al-ihtibabu shi ne an mafi fifi kamar da muka kawo wancan babu na cika alwallah باب التسمية على كل حال باب من مدنا أكن بسملة بسد قوة حال قوة حال نفسي سواء ذات غار الولاني قوة يني وعند المكاي da kuma lokacin saduwa da iyali shi ma ana yin basmala حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب أن تقول قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ينا يبدا حديث زوى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لو ان احدكم داري اتي ديانكم اذا اتى اهله idan ya yi nufin saduwa da iyalansa ƙala inda ya ce bismillahi اللهم جنبنا الشيطان يا الله كنيسا تقدموا بشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كنيسا تشيطان قال غير ذاك أجرتاه تفق بي بينهما والبين إن الله يقدر مسعى ولم يضره الشيطان بل الشيطان هذا أمرني بسم الله لكم هو أنها الدعاء هذا محل الشاهد كده إذا قال بسم الله إذا أتى أهله قال بسم الله إمام البخاري ya kulla babi akan cewa yin basmala akan kowane hali amma bai kawo hadisin da ke nuna ala kulli hali ba sai kawo wa inda liqa'i da lokacin saduwa don ya nuna ma cewa ko lokacin saduwa an san an yin basmala to ina da sauran halaye ke da haka kowane yanayi ko bismillah za ka farawa to ana son ta fara eh ko alwallah za ka fara ana son ta fara kada bismillah saboda wancan hadisin wato babu alwala ga wanda bai matsala ba to hadisin bai inganta ba to shi yasa imam bukhari bai kawo shi cikin wannan lissafin nashi babu ma ya kulu inda al-khalai babin abin da ake son mutum shi faɗa lokacin da zai shiga yauci kaga akwai akwai alaka tsakanin shiga yauci da alwala tunda idan kai ne alwala shi na yawan kana kuma kama ruwa sai ka sai ka shiga wuce ka kama ruwa sannan ka kuma kai alwala حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس الناجي أنس يقول شنا شوى كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم وصل يا كسنشي إذا دخل الخلاء إذا زي شقا يوشي قال وصيتي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wato anan ya kawo adabu na shiga yauce daga cikin adabu na shiga yauce ana son mutum ya nemi tsayin Allah in mutum zai shiga yauce ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ya Allah ina neman ka tsari da shigannun aljannu maza da shigannun aljannu mata malamai sun ce wannan ko yaushe na na gida za ka shiga ko daji na za ka kewa yawa ko ina ana son kai saboda shi wannan wato biyan bukata da za kai wuri na na zaton shigannu ko aljannu saboda haka ba a son wato ka zo ba tare da neman tsari ba. تابعه ابن عرعره ابن عرعرة ياي متابعة ونن حديث عن شعبة وقال غدو عن شعبة إذا أتى الخلاء كافن تنتي إذا دخل الخلاء in ya shiga dan shi malamai suka yi ta sabani shi in ya shiga ciki yana yi in ya manci to mafi yawan malamai suka ce ba a yin addu'a a ciki wasu sun karɓi cewa a ana iya yi a cikin rai yace ai addu'a sama da ilaihi yas'alul kalimu tayyib dan haka ba ka take cikin wace ba dan haka sama da yi dan haka za ya iya yi wa qala musa an hammad idza dakhala maimakon shi kuma idza ata وقال سعيد بن زيد حدثنا حدثنا عبد العزيز shi kuma riwaya sai cewa idza arada an yadkhula ba idza dakhala ba ba idza atara idza arada an yadkhula haka idan yayi nihin shiga ya wuce to shi wannan addu'a in ya kare kuma ya fito to sai shi ya gufranak akwai hadisan da ke nuna cewa bayan ya ce gufranaka kuma shi wannan addu'a alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لكن إن زي شقا سناني كما أنا أصنع أي ونا الدعاء أنا تجن أبو ون باب وضع الماء عند الخلاء بابي mai bayani akan waton azarwa mana amfani da ruwa lokacin shiga yaci ko lokacin biyan bukata حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنكر ورق عبد الله بن عباس أن النبي حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء wato Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga yaushe wajen biyan bukata to Abdullahi ibn Abbas ya ga ya shiga yaushe yace ko da'atu lahu wa du'a shi kuma sai nasu wani kawo mai abin tsarki shi ne wadu in an ce alwudu bi zammil wawi alwala in an ce alwadu bi fathil wawi to ruwan da za a yi alwala abin tsarki ce alwadu shine fa wada'tu lahu wadu'an sai da aba mishi abin da zai yi tsarki kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wada'a haza wane ne ya kawo min wannan abin da zan yi tsarki da shi فأخبر في أنك رضاني أنك يا عبد الله بن عباس فقال في أن نزل شاء اللهم فقهه في الدين في الله نزل جنيمة الدعاء الله كفهمت بشيء وانا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تكتم شيء كربت بها أن الله يفهم عبد الله بن عباس الدين أشكين صحابي gashi da ƙananan shekaru amma kuma ya ƙara bai zai yawa fahimtar addini Allah ya ɗaukaka shi a cikin wato sahabbai da fahimtar addini wannan hadisi yana nuna muna ana son a zo da wato ruwan ruwan tsarki idan za ka shiga yanci ka sai da abin tsarki sannan hadisin yana koyar da mu gidin kama malamai da shugabanni da magabata saboda gashi Abdullahi bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mani kawo min abin tsarki ba shi da ya ga cancanta sai ya dauka ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya gani ya ji daɗi shi kuma sai ya sa mai albarka ya mai addu'a Allahumma faqihu fid din saboda haka ana son hidimtawa da ainihin shugabanni ko iyaye ko malamai babun la tustaqbalu al-qiblatu bi gha'ibin aw bawlin illa inda al-bina'i jidarin aw nahwihi babi wanda ke bayani akan cewa ba a fuskanta alƙibla idan mutum zai biya bukata sai ta ga'iki an rore kogo idan mutum ya sayi daji yana nufin ya yi bawali ko ya yi ga'iki to ba a son shi fuskanci alƙibla haramun ne haka ko boli zai yi ba a son shi fuskanci a yin hin alƙibla illa in galbina yace sai fa in akwai gina akwai katanga kamar irin yancan gida tare da gida akwai katanga to irin wannan babu koyi ko ina ka ba ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa shi na ce jidarin katanga aw nahwi ko makamancin katanga kamar icce ko wani abu makamancin haka حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال ياتي قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم ياتي idza ata ahadukumul gha'ita idan ɗayanku yayi inuhin tahiya ga'idi wato in yazo zai yi ga'idi to fala yastaqbil al-qibla kashi huskanci al-qibla wato wannan saboda girmamar da al-qibla wala yuwalli ha zaharahu sannan kashi ba ta baya kashi bibi gaba kashi bibi yamma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake da mutanen madina yake magana sai ya ce sharriqu aw gharriqu ku dibi mahudan rana ko mafadarta shine sharriqu aw gharriqu mu kuma da yake gabas din mu da yamma mahudan rana ce ko da mafadarta to mu kuma sai dai mu dibi kudu ko arewa amma su can madina ba inda rana ke huduwa shi an gaba sun zuwa inda rana ke hu ke watsuwa kuma ba ta ayyar masu ba su kudun mu da arewa su an gaba da yamma ne saboda ba tashi guda muke da bangaren duniya to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam na magana da su sai ya ce sharri ku aw gharbi ku dibi mahudan rana ko mafadarta dan su ba ta gaba sun ba amma sauran mutanen duniya su kuma da yake gabasinsu gabasinsu in ba irin ta madina ba ce su kuma sai su yi in za su biya bukatar sai su biyi kudu ko arewa ba za su biyi alƙalla ba ba za su ba ta baya ba yashe wasu malamai suka ce wato ita alƙibla idan kana cikin masallacin makka to alƙibla ka shi ne ɗakin nan na kawo idan kuma kana cikin gari na maska alƙibla ka shi ne wannan masallacin da ɗaya idan kuma kana wajen makka gaba ɗaya to alƙibla ka gaba ɗaya garin na makka don ba za ka iya yin saiti straight a ce duk duniya kowa straight wannan ɗakin kai tsaye da haka za a kwatanta ina alƙibla tamu take daidai ina makka take da haka sai a kwatanta inda makka take domin makkan mu tana fitowa daidai mahudar rana da haka sai mu ba daidai mahudan rana can ne alƙibla da haka idan za ka biya bukata mu za ka nemi mahudan rana ko mafaɗarta a waɗannan ƙasashe namu na yamma ba kuma wannan wato nahayi na na haramci wasu kuma suna ganin ba nahayi na na haramci ba na karhanci ba na haramci ba an yi akwalu da yawa na malamai akwai waɗanda suka yi itilaki irin su abu hanifa abu hanifa ya aiki da zahirin hadisin ya ce ko ina ko daji kake ko gida da haka bai umarni da wannan dukkan da imamu al-bukhari ya fitar ba imamu al-bukhari ya fitar da cewa bi za'idin aw bawlin illa inda al-bina'i jidarin aw nahwi ai hadisin bai kawo bina'i jidarin ko nahwi ba abu hanifa ya ce ai in dai bina'in na ai za a samu zina ko cikin daji ko daji ta yi ko cikin garin maka kake ai akwai kasan ginne da za su kare ɗakin da haka hadisin idalaki ya cewa ya za a sa a hadu kuma ga'i da falayar ta ɗin ke masa walaya wallahi a zahara bai ce ga wani da na'i kuma da haka motsalak ko gida kake ko daji da sauran mazahibu su kuma sun kaji wannan fatawa ta imam al-bukhari suka fi akan cewa illa inda al-bina'i bayanin auren gida haka su koda wannan kuma abin da yasa suka yi wannan saboda akwai hadisai akwai hadisin da ya nuna cewa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an hada yana dajin kuma ya kalli alƙibla saboda akwai wata kariya ko wani shinji da ya kare shi daga aljanna sanan an hada mu cewa ne akwai wata kariya kamar jina ko icce ko wani abu makamantar haka su babu komi a biya bukata ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa. Babu man tabarrasa ala labina sai babin wanda ya biya bukata sai a tabarrus wato gida daji shi ne a tabarrus ana ce albara daji. In an ce albiraz da kasar albaɗi ainihin shi kashin shi aka ce ma albiraz. In aka ce kuma albaraz aikin na tafiya a yi dajin. To babu man tabar rasa alalabin a tsayin, babin wanda ya biya bukata sai bisa ga bulo sai sai ta yi sa ya aza kafa sai bisa ga bulo guda kafa sai bisa ga bulo guda ya biya bukata
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حقيقة شي عبد الله بن عمر كان يكسن شي يقول شنا شيوا إن ناسا يقولون حقيقة أقوي وسمتاني سنا شيوا إذا قعدت على حاجتك إذا تستغلنا lokacin da za ka biya bukatarka ta daji to fala tastaqbil alqiblata wala bait almaqdis suna cewa kakka huskanci alqibla sannan kakka huskanci baitul maqdis shi ma alqibla ce daga farkon musulunci faqala abdullah ibn umar sai abdullah ibn umar yace laqadir taqantu yawman ala zahri baitillah Abdullahi ɗan Umar ya ce wallahi haƙiƙa wata rana na hau bisa ga ban ɗakin mu. Fara'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ala labina tsayi. Yake sai ni kin kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga wasu tubali guda biyu. Ana ya ce kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nesa. Yana can daji shi kuma yana nan gida ya hau ruhi don yayi wata bukata. Sai ya tsinkai Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga tubali buloluwa guda biyu an ce annabi nasu a tungu irin tungu na laka yace mustaqbilan baitul maqdis alhali lokacin nan ya fuskanci baitul maqdis kuma li hajatihi domin biyan bukata wa qala sai yace la'allaka min allazina yusalluna ala awraqihim shin wata kila halan kai kana cikin masu sallah ne bisa ga wato dawawunsu faƙultu sai na ce la'adari wallahi sai na ce wallahi ni ban sani ba ƙala malikun ya'ani allazi yusalli wa la yartafi'u anil ardi abin da yake nufi da yusalluna ala aulakihim irin mutum in ya zauna zaman sujuda to sai shi ɗaya duka ba tare da ya ɗago ɗuwayu ne daga ƙasa ba iyaka ya taho ɗaya ya noce goshi ne ba tare da ya ɗago ba shi ne yusalluna ala auraki shi ne ce yusalli yana salla allazi yusalli wa la yartafi'u anil ard shina nuhin wannan da ke salla bai dago daga ƙasa ba yasjudu shina sujuda wa huwa lafiqun bil ardi alhali shina mai liƙa mai liƙuwa da ƙasa to al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi don ya nuna cewa akwai halalcin yin biyan bukata bisa ga labina ta yi bisa ga bulo guda biyu ko kungun laka guda biyu dan cewa ta abdullahi bin abbas ya yi abdullahi bin umar ra'aitu rasulullahi sallallahu ala labina ta yi bisa ga bulo guda biyu babu khurujin nisa'i ila al-baraj babi mai magana akan shigan mata zuwa ga daji wannan babi yana nuna halalcin mata za su iya hita su ɗaya su biya bukatarsu ta daji kamar yadda maza ke hita su ma su biya bukatarsu حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي حقيقة مات النبي صلى الله عليه وسلم كنا سنكسا يخرجن بالليل سنة هتاج كندره iza ka gaba da ba da rana suka shiga ba saboda lokacin an saukar da ayatul hijabi ayatul hijabi saboda haka in za su biya bukatar su sai cikin dare suke hita iza tabarrazna idan za su hita daji ila almanasi to akwai wurin da suke zuwa shine almanasi wurin biyan bukata almanasi shine wurin wuri farantacce shine fassara yace wa huwa sa'idun afyah wani hukuna mai yalwa mai fadi inda sanannen wuri ne can suke zuwa suna biyan bukatarsu. Fakana Umaru ya ƙulu, sayar na Umar, radiyallahu anhu ya kasance ya ƙulu lin nabi yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama, "Uhjub ne sa'aka, ya Rasulullahi ka sha makance matan ka hana musu ita." Falam ya kun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya fa'alu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance yana aikatawa ba, ma'ana bai hane su ita ba. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي sai sauda bintu zam'a matar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta hito wani dare daga cikin jarare isha'an da maraice da dare wa kana timra'atan dawilata sauda radiyallahu anha ta kasance mace ce mai tsawo fana da ha umar sai sayyidina umar ya kira ta ala qad arafna ki ya sauda yace mun gane mun gane ki ya ke sauda mun san ke ta ke ta sauda sai na umar ya yi haka shirsan ala an yanzu da hijab saboda shi dai kwaɗayin a saukar da hijabi wasan a hana ma mata hita ba an zara Allah ayatul hijabi sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayatul hijabi wannan tana ɗaya daga cikin muwafaka su umar sai na umar yana da muwafaka su da yawa wannan tana cikin muwafaka su na sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi ne yana nuna akwai halalcin idan bukata ta kama ta hitan mata zuwa ga biyan bukatar su su ba komi su sai su biya bukatar su حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي قد أذنا أن تخرجن في حاجتكن haƙiƙa an yi muku izini ku hita wajen biyan bukatun duk wanda adda bukata cikin ku dutsen ne biya bukatar ta qala hishamu hishamu mai riwaya hadisi yace yani al farada shina nufin hita da haji shi yake nufi da hajjata kunna wato biyan bukatar ku shine an yi muku izini ku tafi ku biya bukatar ku ta shiga ta hita da haji a wannan lokaci ba a fara gina waton yauce a gida ba to babu tabarruz fil buyut yanzu ga babu mai bayani akan biyan bukata a gida حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ياتي ارتقيت فوق ظهر حفتة بيت حفتة وتناحو بسقى بن ساكن حفتة in ji Abdullahi bin Umar. Liba da hajati domin in biya wata bukata, kaga ba wata manuha gare ta hawan ɗakin na in ba don wata bukata ba shi ba. Yace na hau ban ɗakin Hafsa, Hafsa wato yayar Abdullahi bin Umar ce. Yace fara aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kabi hajata. Sai ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana biyan bukata ne. Mustadbiral qibla ce. Ya ba alqibla baya مستقبل الشام yana mai fuskantar sham ya fuskanci sham yana mai ba alƙibla baya باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ياتي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال ياتي لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا haƙiƙa na hau bisa ga ban ɗakinmu za ta yi wani wata rana. Fara aiki Rasulallah sai na gama zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙa'idan alalabi na ta yi, yana tsugunne bisa ga wasu buloluwa guda biyu ko bisa ga wani tubali guda biyu. Mustaqbila baitil maqdis alhali shina mai fuskantar baitil maqdis ya fuskanci baitil maqdis باب الاستنجاء بالماء بادي من مغنى أكان ترك الروح حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال ياتي حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول شنا شوى كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنكي إذا خرج لحاجته إذن يهد زواج بقاتاتي أجيء نكن زيكي أنني وغلام وصندواني يارو ma'ana idawatu wato yaron nan tare da mu akwai idawatu mutanen ma'in ruwa wato al'idawatu ina ummin jirgin wani makai ne ake yi na fata kamar misalin buta ko shantali yani yana nufin yastan shi wato wannan butar yana tsarki da ita na sulari sulama yakan yi wajen bukata sai sai ya sa a biyo shi da wannan ana cikin imani khalidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike ya dai da wannan buta ko kuma wani yaro ya ce yana tare muna tare da wani yaro wannan yana nuna wato akwai halalcin wato masu yin hidima sai tare da wasu masu yin hidima waɗanda za su ɗaukan ma wani abu na bukata kamar ainihin buda ko makamancinsu akwai halalcin kuma ka iza ainihin yaronka ko ɗanka wajen malami ka ba shi dama shi ɗanka ya mai hidima yana samun ilimi babu man humila ma'abul ma'ul duburi babi wanda ke magana akan wanda aka ɗauki ruwa tare da shi duburi domin ɗauki وقال أبو الدرداء أبو الدرداء يتشي أليس فيكم صاحب علينا شن mai takalma bai kasance tare da ku ba mana wanda ke kula da takalman annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abdullahi ibn mas'ud shi kullun shi a tare da takalman annabi sallallahu alaihi wa sallam in yan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire shi zai dauka ya kakkabe da sa ta mace ko yaushe dauke kenan in annabi ya tashi zai sa sai sai aba sai ya sa sai su ne wadda huri da abin tsarki buɗe alwallatai wannan yana nuna mustahabbancin ka ka sai da abin abin abin da zaka yi tsarki da shi sai su zaka ga da tija ko suna da dan wata gora su ruwa cikin aljihu suna to sunna shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya ko yana da wani abu na tsahara da irin aswakin annabi sallallahu alaihi wasallama wani misali dai wajen jini na annabi sallallahu alaihi wasallam duk Abdullah ibn Mas'ud shi adda wannan hidima shi ke kula ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kai حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال ياتي سمعت أنس ناج أنس يقول شنا شوا كان رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا خرج لحاجته idan ya fita ya zuwa ga bukata kai tabi ituhu nikan ji shi in ji ana ana wa gulamun minna ni da wani yaro da gare ni wato daga cikin mulantawa ma'ana idan wasu min ma'in tare da mu muna ɗauke da butar ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ya daji haka sai ya tafi da abin tsarki idan wasu min ma'in to wannan kaga man hudila ma'abul ma'ulu saboda ruwa su a umarni tsarki duk da ana tsarki da ruwa su to amma dai wannan yana nuna ana son a yi tsarki da ruwa wasu malamai suka ce wal ma'u a ɗiyan wa a hau ruwa su sun kai daɗi ko su sun kai tsarkiwa tsarki ga waɗanda ke cewa wato tsarkin ruwa lin misali dan akwai masu ganin cewa tsarki kawai da ruwa su ba kai kawai tsarkin ruwa na mata na ba ana son a kama da da ruwa dan shi ma wannan aya ta sauka inna Allah yuhibbul mutatahhirin a wato masu tsarki saboda sun kasance idan suka biya bukata sun suka karce sai kuma su amfani da ruwa su tsarki babu hamli la'ana zafi ma'almai babin halittin daukar daddada wato sanda wadda aka ƙarshe ita aka ce ma'ana ba ma'almai tare da ruwa mai cikin ja'i annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnoni ne akwai sanda yana tafiya da sanda mai yawa kuma ɗaukar mai ita kai istinja'i tare da ruwa lokacin tsarki حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال ياتي حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونه سمع انس بن مالك ياجي انس بن مالك يقول شنا شيوا كان رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يدخل الخلاء yana shiga ya wuce ma'ana wajen biyan bukata yana tafiya wajen biyan bukata fa ahmilu sai in dauki idawatan wato abin tsarki kamar buta min ma in tawwa ana ni wa gulamun tare da wani yawo wa ana zakan da sanda an ce sanda ce wato wadda annajashi ya aiko masa wadda bayan ma rasu annabi sallallahu alaihi wasallam halifofi sun ka rika wannan sanda an ce kuma ya yi aiko masa har guda biyu ko guda uku sandunan sun kai guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda gashi yana tare da wannan sanda to duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi na yace sai in dauko sanda da ruwa domin tsarki yaskan jirgin mai sai shi tsarki da wannan ruwa تابعه النظر نظر يا متابعة أولنا حديث وشهدان عن شعبك وسيف السلامون من أكي سماء العنزة دون كم هي إيران ونن دا كهون سرى العنزة دا أفيع يا أذا يا أذا إن دا حاجة العنزة أفيع كثيرا سيف السلامون في حديثي وأنا بدن دا أفيع لكن دا ذاكي تيش أوكو أجد أوكو أفيع تو العنزة عصا إذا عنزة وتسلاتي عليه زجو wanda ana yana da ajilo yana da wani ƙarfi da ake sa masa da kasa wanda ke rike sandar ba ta kyagewa za mu tsaya na alhamdulillah ta'ala والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك